أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا متاج شرهم بيتي نبي da muka fassara jiya wanda mun yi sharhin baiti daya tasadduqul mal li wajhi llahi zul qabra muslimin bila tanahi to yau za mu tashi sharhin baitin nan da shehu yace la tahlifan illa iza qayyatta alal mashi'ati mata halafta ai la tahlifan kada ka yadda ka rantsi ai la yajuzu laka baya halatta gare ka ayyuhal muridu ya kai muridi sadiki an ta halifa yaminan lahi, ka rantse rantsuwa da sunan Allah, kifatan domin tsoro mina loko'i daga afkawa filhinsu cikin yin kafara, shi yasa shehu anan ya hana kai rantsuwa, wanda in an karya ta ana yin kafara, kamar wallahi sai na yi kaza, in ba ka yi ba sai ka yi kafara, ko kuma ka ce wallahi ba zan yi kaza ba, to in kai wannan abin sai ka yi kafara. to irin wannan lantsuwa ce shehu yake maka a wato nasiha ka barta illa idza qayyata sai dai in ka dabaibaye wannan lantsuwar taka alal mashi'a abu sa mashi'ar Allah shine insha Allah sai dai in duk lantsuwar da zaka yi zaka ce insha Allah sai na yi kaza ko insha Allah ba zan yi kaza ba domin ka kubuta daga kafara ko da ka karya rantsuwar al'alifu lil'idilaki wannan alifu bakin nan da aka ce ƙayyata ka gane ai lil'idilaki domin wawaitawa ne ai ƙayyata asali ƙayyata ne ƙayyata sai ka dabaibaye wannan rantsuwa ta ka alal mashi'a abu sa yardar Allah ai mashi'atin lahi sai ka dabaibaye ka da cewa insha Allah bi kaulika da fadinka bayan ka lozar ka ce masha Allah matukar Allah ya so to wallahi sai na yi kaza ko kuma insha Allah da insha Allah da masha Allah anan duka ɗaya ne in ka ce insha Allah ma shi ma sharadi ne in din ma din ma ita ma shardiya ce in ka ce masha Allah matukar Allah ya so to wallahi sai na aikata kaza wa taqsudu biha sunyal yamin kuma ka nufi cogon rantsuwa biha da wannan insha Allah ko masha Allah din ka faɗe ta da niyyar istisna'i shine sunya cogo na alyaminu rantsuwan nan da kai akwai hurufin istisna'i suna da yawa ka gane insha Allah tana cikin hurufin istisna'i ko jumla ko kalma ta istisna'i akwai su illa ka gane illa an sha Allah ka gane ai to amma wannan wanda ake nema kai istisna'in nan da mashi'ar Allah insha Allah liqauli domin fadin manzo Allah alaihi salatu wassalamu yace ihlifu billahi in kun tashi yin rantsuwa to ku yi rantsuwa da sunan Allah wa barru kuma ku yi da'a ga Allah ku kiyaye rantsuwan nan kar ku karya ta wa asdaqu ko wa asdiqu ku yi gaskiya in za ku rantse da Allah to ku faɗi gaskiya fa inna Allah domin shi Allah yuhibbu yana so an yi hulafa bihi a dinga yin rantsuwa da sunansa baya so a rantse da wani abu daban wanda ba Allah ba ina fata an gane to in ku har za ku rantsa da sunan Allah da ku tabbatar kun yi gaskiya a cikin wannan rantsuwar waliza domin haka ne ƙila malamai masu hikima suka ce mubadaratul insani bil yamini gaggawar rantsuwa da mutum yake yi alamatun alama ce ala nifaqihi abu sa munafircinsa wa me wa khulfihi da kuma saba alƙawarin da yayi akan wannan rantsuwar ka gane ai in kaga mutum ya fiye rantsuwa to bai da gaskiya ba neman kai ya rantse ba ka gane ai kawai a cikin zance yana ta rantsa rantse to yawan rantsuwa alama ce ta rashin gaskiya mubadaratul insani bil yamini alamatun ala nifaqihi wa khulfihi gaggawar rantsuwa da mutum yake yi alama ce da take nuni ga munafurcinsa da kuma saba alkawarinsa dama al'ada ce ta munafikai wai sa ya halifuna lakum idan qalabtumu ilayhi an ga wa manzo Allah a yakin tabuka tun kafin ya dawo Allah ya bashi labari ya ce masa da sannu za su dinga muku rantsuwa za raja'tumu ilayhim in kun komo gida wajen su a Madina ko wani uku kuma za ka ji Allah ce wa ya halifu na alal kazibi suna rantsewa akan ƙarya duka sifa ce ta munafukai to saboda haka an kaga mutum ya fiye rantsuwa to alama ce ta munafurcinsa kama ƙala ta'ala shehu nan ya maka wasiya ka bar yawan rantsuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce maka wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kar ku sanya Allah ya zama bara ga lantsalantsanku, ai, an san bara, shi ne target, wato ku rantse da Allah domin ku aikata wani abin da ya cancanci aikata shi, ko ku rantse da Allah akan wani abu wanda yake zama yana da kyau ku aikata shi, abin da yinsa ya fi alheri akan rashin yinsa. To, kar ku jawo Allah a cikin wannan abin da zai zama dalilin da za ku aikata wannan alheri ba. shine ma'anar wala taj'alullah urbatan ai illatan mani'atan kar ku sanya suna Allah ya zama wani dalili da zai hana ku yin alheri kamar ka rantse da Allah akan sadar da zumunci ba za ka yi ba na rantse da Allah tunda wannan ya mun kaza ni ba zan kala zuwa gidansa a kai ka fara wannan rantsuwar kuma ka zai kewa abin da ya fi zama alheri din kamar da ya zo a wani hadisi manzo Allah ce duk wanda ya rantse da wata rantsuwa sai ya ga saɓanin wannan rantsuwan ne mafi alheri to ya yi kafarar rantsuwan nan falyatin lazi huwa kairu ya je wa abin da shi ne mafi alherin gara ya saɓa rantsuwar tasa ya yi kafara ya je ya aikata abin da ya fi zama alheri to shi yasa Allah ce wala taz'alullahu urdatan li aymanikum kar ku sanya Allah wato rantsuwa da kuke da sunan Allah ya zama dalili da zai hana ku yin alheri da aimalikum a dalilin wannan lantsalantsana ko al'aya wa fi hinnil yamini ko to a cikin halaccin rantsuwa kuma wanda ake yin ta da insha Allah in kai ta wannan halar ne ba ba komai ba wani laifi shehu ya ce illa idza qayyarta alal mashi'a sai in ka dabo bai ta da mashi'a to wannan ba komai babu laifi ko ƙala alaihi salatu wassalam manzo Allah alaihi salatu wassalamu ya ce man halafa ala yamin duk wanda ya rantsuwa ala yamin akan wata rantsuwa fa qala insha Allah sai ya ce insha Allah to fa qadistasna wato hakika yayi cogo yayi yayi istisna'i idan ya karya rantsuwan nan ma ba zai kafara ba tunda ya ce insha Allah in Allah ya so to Allah bai so ba shi yasa baka yi abun ba saboda haka rantsuwarka babu kafara a kanta yawa shi ya yasa maza Allah ya ce man halafa ala yaminin fa qala insha Allah to fa qad istasna wato hakika yayi istisna'i kafara ba ta hawa kansa to shehu ya ce maka mata halabta duk lokacin da zaka yi rantsuwa billahi da sunan Allah au bi sifatin ko za ka rantse da wata sifa min sifati daga sifofin Allah ko ka ce na rantse da ilimin Allah ai ilimi ba suna Allah ba ne amma sifa ce daga cikin sifofin Allah ko na rantse da ganin Allah ko na rantse da jin Allah ka gane ko na rantse da ikon Allah ko na rantse da kudura ka gane ai duka wannan ba sunan Allah ba ne a sifa ce daga cikin sifofin Allah ina fata an gane aw bi ismin ko kuma da wani suna wanda ba Allahu din ba ba billahi din ba da wani suna daban min asma'i daga sunayen Allah kamar uqsimu bir rahman ko uqsimu bir rahimi ko uqsimu bil maliki kace ina lalantse da al maliku ina fata an gane kaga suna ne daga cikin sunayen Allah to wannan idan ka kare rantsuwan nan ba tare da istisna'i ba to kafara tana zama wajibi amma in ka ce insha Allah sai ka rantsa da Allah din billahi aw bi sifatin min sifati ko da wata sifa daga cikin sifofinsa aw bi ismin min asma'i ko da wani suna daga cikin sunayensa to wannan babu kafara akan ka inda kai istisna'i wala juzul wato halifu bi ghairi Allah ta'ala yin rantsuwa da wani Allah ta'ala baya halatta kamar na rantsa da annabi wannan haramun ne ko na rantsa da Ka'aba ko na nan da buzun malam duk ka gane ai duka wannan haramun ne ya ko mutum ana magana ya ce girman kujerarka yawa wannan haramun ne ka gane ai in yana nufin rantsuwa kenan ka gane ai in kuma tawassuli yake yi to haramun ne in ina kamun kafa da girman kujerarka kaga wannan ba rantsuwa bane to wannan haramcin ya fi muni ma baya halatta mutum ya rantse da wani Allah ta'ala saboda hadisin da maza ce man kana ko halifan fali halif billahi duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa to lalle ne ya rantse da Allah kada ya rantse da wani Allah summa ashara ila nihayatul kitabi sannan a baitoci uku masu zuwa shehu ya yi mana nuni zuwa ga ƙarshen littafi tikewar littafi ko ƙarewar littafi ya fara zuwa ƙarshe bi kauli shehu ya ishara ne da nihayatul kitabi da faɗinsa da ya ce kadin ta hatna si hatul ikwani ala ikhtisarin misl ahli ani bi amil sinaini wa arba'ina بعد ثلاث عشرة مئينا سميت ذا النزم بروح الأدب لما هو منه كمن وأدبي yake kada hakika nasihatul ikwani wannan nasiha da nayi wa 'yan uwa muridai in ta ta kare ala iktisarin abu sa takaitawa nayi ta ne a takaice misal ahli al'ani misalin mutanen yanzu shine al'ani mutanen zamanin yanzu saboda mutanen zamanin yanzu lagwage ne in ka musu abu da yawa sai ya gundule su sai su kosa su kasa karanta shi eh ba za su ɗaukar littafi mai shafi ɗari uku ɗari hudu su karanta shi min gilafin ila gilafin ba daga bangon dama har zuwa bangon ƙarshe mutanen yanzu ba za su iya ba to saboda haka sai na musu takaitacciyar nasiha misal ahalil ali misali mutanen zamanin yanzu na ƙare wannan littafi ne fi amil isnaini wa arba'ina cikin shekaran nan ta biyu da arba'in in kada ya zama nawa arba'in da biyu ba da salasi ashirati ma'ina bayan gwammai ko goma sha uku na ɗaruruwa ɗari ɗari sau sha uku na wani dubu da ɗari uku in kada da arba'in da biyu ya zama nawa dubu da ɗari uku da arba'in da biyu yanzu muna dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu ka ce littafi yanzu ya shiga shekara ta ɗari kenan ya yi shi ka gane dubu da ɗari uku da arba'in da biyu yanzu muna dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu kaga yanzu littafin nan ya shiga shekara ta ɗari kenan da ƙarewa ka gane ya yi sai ce sammaitu zannazumi na ambaci wannan sabon waka bi ruhil adabi da sunan ruhi na ladabi lima hawa domin abin da wannan littafi ya tara min hikamin na hikimomi wa adabin da kuma ladabi to sai ya ce lakin laysa bil kasiril mukil inji mai sharhi duk da cewa shehu ya ce maka ala iktisari na yi shi ne akan takaituwa ban tsawaita ba to duk da takaitawan littafin nan lakin sai dai ka sani laisa bil qasiril mushilli bai kasance takaitacce mai dakushewa ba wanda ya zo a takaice kuma ya tauye abubuwa da yawa na fa'idan da ba a same su a ciki ba a duk da takaitawar ya zo da cikakken abin da ake nema na ladabi laisa bil qasiril mushilli bai zamanto takaitacce wanda yake dakushewa ba ya ce na yi shi misila himami ahalil ali ai misali himmomin mutanen yanzu ai abin nufi karin ta hati nasihatul ikiwanin mazukura waccan nasiha da yawa yan uwa muridai da aka ambata in ta ta tike ne al'aiksi sari zamanin hali a bisa irin takaitawan zamanin yanzu shine al'ani din da annahum domin mutanen yau yuhibbuna takasira suna son takaita al'amura komai a basu a takaice a takaice ba sa son tsawaitawa wa yas'amuna suna kosawa ala tadwili abu sa tsawaitawa daga as-sa'amatu kosawa gajiyawa ba la ta la yas'amu al-insanu min du'a'il khairi ko shi da adam baya kosawa da addu'a alheri ka gane ai Allah ka ban kaza ka mun kaza ka mun kaza wannan baya gajiya in kuma shi ake yi wa Allah ya ma kaza ya baka kaza ya jagwanan ka ya kara maka lafiya ya ma duk baya kosa la yasamu al-insanu min du'a'il khair amma fa wa in masahu sharru fa zu du'a'il arid amma in sharri ya same shi mugu abu to yanzu zaka ji raki da kululuwa shine as-sa'ama kosawa to mutanen yanzu wa yas'amuna suna kosawa an tadwili abu sa tsawaitawa duk abin da za ka kawo musu da yawa da tsawo to ba za su karbe shi ba shi yasa yi shi misul ahli al-ali tun a zaɓa shekara ɗari da ta wuce yake wannan maganar ka san ya yi littafin yana ɗan shekara ashirin da ɗaya ai ya gaya muka bakwai uku a rayuwarsa ya yi wannan littafin a tarihin duniya ba ta samun mutum da irin shekarunsa da ya wallafa littafin ɗan shekara ashirin da uku wannan littafin da kake bi na ruhul adabi shekara ashirin da ɗaya ya rubuta to yaushe yi karatun za ka ce dama ya haddace ƙulani yana ɗan shekara bakwai a bakwai ta farko ya haddace alƙur'ani a bakwai ta biyu duk wani ilimi da ake nema na fikihu da wane ne ya gama da shi a bakwai ta uku ya gama da tasawufu saboda haka sai sai wallafa littafi kaga ne ya haddace ƙur'ani a bakwai ta farko ya haddace fannonin ilimi na addini a bakwai ta biyu ya yi tasawufu a bakwai ta uku saboda haka sai ya fito da wannan littafin yana ɗan shekara ashirin da ɗaya da gama littafin ka gane an ka haɗa nawa kenan zuwa yanzu ga ashirin da ɗaya ga ɗari ɗari da ashirin da ɗaya inda yana duniya ko? sai ce maka me wa ya samu na an taɗawil mutanen yanzu suna ƙosawa akan tsawaitawa sai ce allabtuwa da ya ce fi amin isnainin akwai abin da ake kaddarawa shine allaftuha allaftuha na wallafa wannan littafi fi ami al-isnaini wa arba'ina cikin shekaran nan ta arba'in da biyu ba da salasi ashirati ma'ina bayan goma sha uku na ɗaruruwa ɗari ɗari sau sha uku ba shi ne dubu da ɗari uku ba to ga arba'in da biyu in kada ya zama dubu da ɗari uku da arba'in da biyu yanzu kuma muna dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu ga littafi dai kamar yadda muka faɗi ya shiga shekararsa ta ɗari kenan ya'ani abin da yake nufi in ta wannan littafi ta tike ne sanatu shekara ta alfun wa salasumi'atin dubu da ɗari uku wa isnaini wa arba'ina da arba'in da biyu min hijirati sayyidil anami daga lissafin hijira kaulan shugaban talikai kaularsa daga maka zuwa madina alayhi afdalus salati wassalam mafificin tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace sammaitu zannazimi sammaitu na ambaci zannazimi wannan sabon waka zadin na aibi bi ma'ana haza ka san ha daban za daban kawai ana hada su ne ha ko li litambihi domin faɗakarwa a jawo hankalinka ne kamar ala shi ne haɗin ba akwai ha antum ha'ula'i kaga haɗin daban antum daban ita ma haɗayar daban ula'i ɗin ma daban akwai ai ula'i ala asari ko? eh ula'i haɗin ta farko daban antum daban ha ta biyu ma daban waccan ula'i ma daban to sai ya ce ai haza ya shafe ha'un tambihin ne saboda waka kawai ya isu da ismul ishara zaɗin ismul isharati ka gane wannan wato zannazimi ai hazan nazam na ambaci wannan waka wa huwa aka ce maka annazumu shine alkalamul mawzunu zance abin aunawa almuqaffa wanda ake masa kafiya wanda yake auna shi kamar waka a baitin shaɗin rubaiti yadda ya ƙare wancan ma haka zai ƙare ina fata shi ne ƙafiya almukaffa abin bibiya da ƙafiya shi ne almuzulu shi ne annazum shi ya sa makarantar zamani ake da mata nizamiya don saboda ita tana da tsari aji ɗaya aji biyu aji uku kowanne da tsarin abin da ake koyarwa to ita ma waka ana ce mata nazami na ambaci wannan waka bi ruhil adab da sunan ruhin ladabi wato kamar rai ne na ladabi li'annahu domin shi wannan littafi bin nisbati lil adabil mazkura in an danganta shi ga ladabobi da aka ambata a cikin sa fi shari'ati laduba na shari'a wa dariqa da ladabi na dariqa wal haqiqa da ladabi na ma'arifa in ka kwatanta shi da su to ruhi kamar ruhi ne a cikin wannan laduba zai zama an kana da shi to shari'arka tana da ruhi ɗariƙarka tana da ruhi ma'arifarka tana da ruhi wahiya ko ita wannan laduwa da aka ambata kaljasadi ko ita shari'a din da ɗariƙa da hakikan kamar gangar jiki ne ka san kuwa wala kiyama lil jismi bi gairu ruhi ba yanda za a yi jiki ya tsaya ba tare da rai ba in aka zari rai zai faɗi ya zama gawa shi jikin ko to sai ya zama shari'a in babu ladabi kamar gawa ne kamar jiki ne ba rai ita ma dariƙa ba ladabi kamar jiki ne ba rai ita ma hakika babu ladabi kamar jiki ne ba rai li'adili na yi shi a dalilin ko wato abin da ya sa ya zama shi ne ruhi na adabi li'adili domin dalilin ma hawa aiwata ma abin da littafin ya tara min hikamin na hikimomi in a ce hikam ana nufin ulumin nafi'a ilmomi masu amfani shine hikima wa adabin da kuma ladabi ai adabu ladabobi fi shari'a wa adabun fi dariqa wa adabun fil haqiqa yawa kususan musamman dariqal qaumi tafarkin mutanen nan sufaye ka gane ai ba a so a shige shi ba da ladabi ba ba da wannan laduba da aka ambata ba musamman in zaka shiga dariqa ta bayin Allah kulluha domin dukkan ta adabun ladabobi ne gaba ɗayanta ladabi ne yake tafiyar da ita ka takaliya abu na ce masa ladabi a cikin ɗariƙa kamar wofinta minar raza'il daga ƙasƙantattun ɗabi'o'i mutum ya kaɗaitu ya wofinta ya zama baya tare da arraza'il ƙasƙantattun ɗabi'o'i wata haliya da kuma yin ado da yin ƙawa bi anwa'il fada'il da nau'o'in ɗabi'u masu falala na daraja wal akhlaqi da ɗabi'antuwa da ɗabi'oyi almaradiyya a bar yarda a wajen Allah to idan ka dauki waɗannan at-takhliya min ar-raza'il wa tahliya bi anwa'il fada'il wal akhlaqi almaradiyya kulluha dukkan ta'adabun dahira duka ladabobi ne tsarkakekkiya saniya kuma madaukakiya to alhamdulillah